والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi a da biyar ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba mantawa mun tsaya darasi na ɗaya a sura ta arba'in da shida suratul ahzab za mu tashi darasi na biyu inda muka tsaya a aya ta goma sha hudu za mu tashi aya ta sha biyar muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أرجعني قال رب أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون Allah madaukakin sarki yake wa sainal insan mun yi wasiya da ɗan adam bi walidayhi akan iyayensa ihsanan lalle ya kyautata mu hamalatu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta ɗauke shi ƙur'an tana cikin wahala a wata kira wata ruwa a wata ayar amaratu ummu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikin ta rauni kan rauni nan kuma cikin wahala wa wada'atu qurha haka nan yayin haifewa ma cikin wahala ta aibi wanda za ga wasu daga lokacin ma da yawa duk matar da ta zo haihuwa mutum da ta zo haihuwa za ga tana kan wato sarati ko ko mu dawo ko kar mu dawo haka ce riyawa shi ta amma ta tai haihu ko tai bari ba kai mata barka ba ba za ta manta da kai ba saboda kina ganin cewa sun leka lahira sun dawo amma ba ruwanka su saboda haka musamman mu a kasashen mu irin kasashen hausa da ake da mortality din da yawa da za ga wajen haihuwa ana mutuwa sosai a wata shekara a saudiya ina ji asibiti dai aka samu wata ta zo haihuwa ta mutu sai da aka rufe asibiti a nan ne za ka ji ana an kara karanta jaridun su ko labarai za a ta gaya ma zero mai kani zero ba wanda ya mutu saboda ana da kula amma mu nan da yake ba ruwan mu za ga mu kai da yawa mun kana hira da juna su san ko midwife din kana tambaye su za ga an kai mace an watsar da ita a jeje bidiyon azumin sun ma da shi idan kana da kuɗi ka tafi na kuɗi wanda kana shiga kan ka tebe wannan ma za ka ga irin tarere da za a yi ba amma asibitoci na public wallahi za ka je ka ga yadda ake ko kuma wata tana kokarin haihuwar ana zagin ta san da kika ji daɗin muna mu sun gaya mana a ce mutu ba ta da kalmomi na rage mutunci da ana irin wayannan ka tambaye su za ka gaya ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yana tuna ma da irin wannan wahalar da uwa ta sha domin abin da yasa ake ba magana uwa ba wajen uwa bai da muhimmanci ba da zarar uwa ta yi ta yayi yaro yayi wa ran sa a makaranta to duk abin da ya taso na yaro bai san uba shi sai daga jara kuma shi abin ke dawo an fi tunawa da uba fiye da uwa shi sa Allah yake bayani akan saboda raunin ka ba wajen uba bai da haƙƙi ba dan wasu suna dauka cewa uwa bai da haƙƙi in tabbas hadisi ya zo yayi magana akan haƙƙin uwa da uku zanna na wuce ba na uba amma ba baya nuna ma uwa bai da haƙƙi yana da shi domin biwali da yi yake iyaye bi ce bi ummi biwa iyaye da uwa da uba duk suna da haƙƙi kowa a bai da haƙƙinsa shi za ka ce in suka samu sabani to kai aka ce a gefe kai kokarin shirya su ba fara wani waya kake ba dan kar a bi a samu matsala ka dauka cewa iya idan ka biyu ne shi za ka ce duk wanda mahaifin ka ya rasu to ya daina gani da ido daya ya koma da ido daya idan kuma mahaifiyar ta rasu ya zama makamu domin su ne idan ka to Allah ya nema wasiya da iyaye lallai ka kyautata musu kamar ka tambaya me ya hikima sai Allah ya ce amalatu ummuhu kurhan mahaifiya ta dauke shi cikin cikin ta cikin wahala wata da ta dau juna biyu daga ran da ta ciki ya shiga in ga Allah ta'ala ita da samun lafiya zai ta yi wata biyar ko shida sai ta fuska antinatal antinatal din ma an fara samun lokaci sannan take wata ko sai an ba ta bai da in ana so cikin ya zauna wata sai an ja daure mahaifar saboda ana so cikin ya zauna sannan a wannan gwagwarmayar wata koda tana gida su za ga abubuwan da yake daga mata hankali da yawa turare wannan mata gamsu don kasa ba za ta yi ma magana ban ka shigo to in sha Allah je ta kai wace gari tana ciwon kai wata kuma kawai kafar idan mutane za ta rika yi da rika cin wasu abubuwa da ba a ci wasu kuma kana da labari a gida irin shaddan nan sai zafi ya zafi ta buga za ta je ba kowa a gidan ta tsora kanta ina gaya ba duk wannan ana tuno ma ne don ka gane martabar su da girman su kai dalilin ka da babu kai a cikin da ba wani abu da zai faru to dalilin zuwan ka ne ne sannan tana kan sirati ko ka zo a zo lafiya ko kar a zo wallahu alam shi sa mai tabi yake cewa amalatna fi badal ya fi aka ashire وأبدعتنا وغسلت بيديها عنا الأذى وأنالتنا إحسانا ولو خيرت بين حياتنا وموتها لقلبت حياتنا وهكذا والدنا يفعل cewa ta ɗauke mu a cikin wata tara ta shayar da mu ta wanke mana ƙazanta da hannunta kuna kallo mu maza yanzu in ka shiga gida yaro yana ma fitsari za ka rika zo ki ɗau abinci zo nan da abin da zama fanfazo kika miƙo mun kai ka faɗa kuma ka zo ka ɗauka in wani abu ya ce je kin go go ko je ki wanke ta yadda na ta ne in ka ake tuno ma da wannan abu gogo ne an yadda da ka gogo ne kai ma kai slogan duk abin da za a yi kai ka je ka nemo amma wannan gogo ne tana da wato na kai kima in za a yi wa ga talabi ya dai ha annal aza ta wanke mana kazanta da hannayenta wa ana latna ihsanan ta samu mana da kyautai kaje ka gani in tana jin zafi in ta kunna farka ta ji kana tari sai ta kai saboda kai amma ita zafi take yi sai ce walau kunjirat baina hayatina wa mawtiha da za a ba uwa tsakanin ta rayu tsakanin rayuwar mu da mutuwar ta da talabar ayatana za ta zaɓi cewa kai ka rayu ta mutu ba komai sai ce wa haka da walidina ya fa'alu haka iyayen mu suke yi duk abin da kaga ana yi yanzu mahaifi duk abin da yake mai kira ka yi ma ba a yi kaza kai yake tausayawa ko yake ka zama mutum ka zama nagartacce in ka zama nagartacce kanka kaiwa domin ya san shi ko ba komai yanzu ko babu abin nan ya san cewa akwai akwai shekaru dole baya yake yi kai ne yanzu kake tasawa so yake rayuwarka ta kyau duk lokacin da kaga uba yana faɗa akan wani abu to wallahi sai yake ka zama mutum shi yasa wata uwa na fassara wani labari shi ma da na tashi a social media cewa da wata baiwa Allah ta ta bayan mai gidan ya mutu ta ɗauko rigar ta sai ta rataye sai ta zuba kuɗi a jiki kawai sai ran da za su tafi makaranta ya tafi wa babban ko mai binsa je ta cikin je ta aljihun da ta ɗauko sai ran da za a makaranta ko za a siyo wani abu nasu ta ce jikin jikin aljihun rigar abba ka ɗauko a jikin zai ɗauko sai na yi tambaya cewa ni wani darasi kake koyarwa alal akalli tana koyar da su cewa lallai mahaifin mahaifin su shine wato gadon bayan su sannan kuma tana so ta rika sa musu shi a zuciya kullum su rika yi mara addu'a sannan ba har wannan abin da ake muku har yanzu shi yake muku kamar shi yake su rika jin haka wannan uwa ce ta kware ta kai shekara sha takwas ta ne muke wannan abin rigar ta ki ɗaukewa duk abin da ta samu a biyu ta ke ajiyewa ta tafi rigar abba kullum abba yana ran kullum ba da san an manta shi babu to wannan shi ne haka iyayen mu suke yi to ita mahaifiya ta dauki mutum a cikin ta cikin wahala wa za ta kurha haka nan wajen wato haihuwar ba cikin wahala wata za ka ja ba wuce har juna ne cewa wanda aka zo haihuwa aka mutu shine tallafo tallafi barayin Allah eh tallafi ana haifarka ta mutu kana jin wannan sunan ka san cewa to bai ma san ta ba to shi ne yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da rainansa daukar cikin sa da yaye shi tsawon wata 30 ne tsawon wata 30 ne wannan matsalar ce ta sa wata rana aka kai sai na Usman Kara wata mata ta haihu wata shida sai aje a bayin da yayi a jefe ta kawai ba dan ta bane ba dan gidan bane mutum da yayi ana rigima sai na Usman yanke hukuncin cewa kawai jefe ta zai sai na Ali ji labari ya zo yace ya Amirul Mu'minin ya zo ya ji ji na ji wani labari me ba yace gashi gashi gashi ta yi da gabu sai ta ai ba da ji bane za a iya yi wa wata kida yake samun da aya da Allah yake wal walidatu yurdi'na auladahunna awlayhi fi awlayhi kamilayn liman arada an yutimma rida'a yake cewa eh ku iyaye mata za ki fita da yayin su tsawon wata 24 shekara biyu ga wanda yake son cikawa liman arada an yutimma rida'a yake kuma da wannan ayar da Allah yake wa hamluhu wa bisaluhu 30 shahra cewa da rainansa da daukar ciki da kuma yaye ji wata 30 ne yake to ka kwashe 24 cikin 30 saura nawa yake yake to ya gaba sai sai na Usman ya janye daga wannan fatawar ta ta amma da yana kanta cewa za a yi wannan saboda haka a wata shida daga wata shida zuwa sama ne daukaka da wata shida ne shine ba dan gidan ba amma daga wata shida zuwa sama da ne na gidan ne wannan hukunci ne da sai da Usman sai da Ali yayi kaga wani istinbadi kake da kai to shi ta ce fada cewa amma hatta wajen yare karki dauka cewa in kina gida wata tara to abin da ya rage wuce a wata 30 ne saura wata 21 kadan ke wuce wata 21 kina jaye lalle iyaye sarkala akari da wannan idan aka haife shi wata goma to saura wata 20 mahaifi ya kamata ya sa ido akan wannan matsalar yana kallon EDP wasu suna ragewa wasu su kara to duk da cewa yanzu saurin yayin suke yi amma da ana irin wannan abu a bar yaro yi yayi yayi sai ga wani yaron ya zama galbi za ga yana ta wasan sa ya je ya dawo kawai kuna da wani zai ganki ya kwanta a cinyar babansa ya kamata a san watan sa nawa wata nawa yayi a ciki sannan watan sa nawa yayi da ya kai wannan gabar ba bukatar shawara dole a yayi domin kar a haura ka'ida kuma to shine talatin shahara Allah yake hatta idza balaga ashiddahu har sai ya kai ashidd wato karfin sa wa balaga 40 sanatan ya kai shekara 40 kuma ya kai ke domin daga lokacin da mutum ya kai shekara 40 to ya kai jami'a ko annaba a wannan gabar ake turo annabi ya shekara 40 banda su annabi ya haya annabi Isa da aka turo sun wato suna jarirai to ka iya cewa duk annabawa sai sun shekara arba'in annaba alaihi salatu wasalam ba sai da shekara arba'in aka aiko to shekara arba'in shine lokacin aiko annabawa idan ka shekara arba'in ba kai hankali ba ana sa da wahala kai hankali ya ka kamata ka zama mai hankali in ka shekara arba'in domin daga nan ka san rayuwar ta fara ɗagawa tana ta tafiya domin rayuwa ɗan adam rayuwar wata yake yi eh wata ba kana ganin ta jariri ba a haife shi yana jariri ya fara girma ya zama badar daga alhilal ya koma badar daga badar ya zama shahar ko to ana nan kuma sai ƙara koma hilal da sai ya riba sai koma jaririnsa za ka shi ma musulmi za ka ji ya taso yana ta abubuwa na ban dariya da sauran ya zo ya mallaki hankalinsa ya shiga bakwai bakwai guda uku nan ya kai bakwai ne hatsari bakwai secondary school da ake ba a private school a wannan bakwai ake da hatsarin da shi sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ka ja ɗanka a jiki bawan Allah ka ja shi a jiki yadda za a yi zama shi ne babban abokinka kar ka bar wayan nan private school in ba ka ba za ka ja mamaki wani bawan Allah ya zo zai ya kawo mun yara islamiyya satin nan sai yake ɗaya babban yana ba shi wahala yaro ne bai fita biyar ba sha shida shi yake min yanzu makarantar da yake da shi to yake kan ki SSR amma yana so da Allah a area nan mai man recommended makaranta ta private sai nake masa to ni dai kamar na ganin akwai makaranta kaza da ya kamata ka kai yaron ka ina gaba matsala sai abokin zai yi makaranta kaza din to gurin aiki na kusa da gurin yake da suka yi kandi yaran suka haɗa tasu sai da aka kashe yaro ɗaya nake to na zara hannu ka nace abiya wa ma wa ma shahidi illa bi ma'alim ni ya sani na kira abin da na sani yake mun wallahi sai da yaro ɗaya mun kuma ana samun yaran da suka iya ɗauko bindigar baban su ina yawan faɗar wannan iyaye a yi hatara a wannan gabar da yawan yaran mu wallahi a nan suke lalacewa da yawan yaron ka zai zo ya ce ma turanci amma fa ya lalace ba shi ne a hannu ba ba shi kake bukata ba in ka mutu ba shi kake bukata ba ko kake ma addu'a ya ya tsora akan wato nagartar da ka bari ba ma san inda ka gani ba ibi sai ila ya wadi abadan wanda bai da abu ya iya bayarwa wannan shine lallai abin da ya gabata ko da yake mu rika intibari da shi mu lura to Allah madaukakin sarki ya gaya mana kaga rayuwa kake yi kana kaiwa 45 50 55 to sai ka je ka tafana ana yin sirri kuma yuton kwarai kuwa yuton za a gaba daya sai ka gaba daya yanzu rayuwar da ta goma sai dai a rika lallaba komai nasa yanzu sai ya bi a hankali komai za ga irin yara wata ran na kan zo da keke wani lokaci na kai wani keke zan koma ina tafiya sai dai wajen zon to ina cikin tafiya sai na wuce wani dattijo a keke ba da niyya ba tunda ni da jini a jikina kawai sai na wuce shi to na dan tsaya ina dan ma tafiya slow ne kawai ba sai na ga dattijo ya zo da gudu yana zuwa sai ya ce na kamo ka wallahi ne ce ikon Allah ce zanni baba shi ce wallahi ya kamo ne ce Allah ya yi gaskiya kaga irin abu ne na yara ke yana murna ya ji ya kamo ni bai san tsayawa ne ban ci gaba zan yi ba zai kama ni ba amma yana murna wallahi yana ta murna yana ta dariya na kamo ka wallahi ne ce gaskiya ne to saboda haka wannan shi ne hatta idza balaga ashiddahu wa balaga 40 sanata da zarar ya kai shekara 40 qala rabbi sai ka ji yana cewa ya ubangiji audi'ni ka hore mu an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi in godewa ni'imar da kai min ya ubangiji ka hore mu hanyar da zan gode wa ni'imar da kai min wa ala walidayya sannan kuma da kai wa iyayena wa na amala salihan Allah ka bani dama na yi aikin farin jamzahu wanda kai dade wa aslihni bi dhurriyyati Allah ka gyara mun bayana kana gaya wa Allah wannan inni tubu ilayka lalle na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ina cikin musulmai shine malamin suke wannan addu'a rabbi auzi'ni in dai mutum yana yin ibn ka'idoji kuma yana yawan ni Allah zai dora sai ya dora sai yayin sa rabbi auzi'ni an ashkura ni amataka allati an'amta alayya wa ala walidayya zuwa kalbi mutum ya rika yawan yin ta to Allah ya da Allah wuri duba da kai duba sai ayan ka ba sannan kuma mun bada a baya ya zanto ba zuciyar ka kana so dan kowa ya jaru wannan burin ya zanto kana da shi dan kowa ya jaru ba ka so dan kowa ya lalace to Allah zai kula ma da bayan ka ko bayan ka mutu Allah zai kula da to wannan shine kaga ayoyi da suke magana akan wato kula da iyaye suna da yawa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa abudu allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana an ishkuru li wa li walidayka ilayya al masir wa idha akhadna bani isra'ila la ta'buduna illa allaha wa bil walidayni ihsana ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قو إنسانا حملته أم حملته أمه وانا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي duk wannan ayoyi ne da suke magana akan bin iyaye shi ta malamai suke cewa hanyoyin lalacewa wato rukunan lalacewa guda biyar ne duk dan da kaga matakin da kaga ya hau kan wayannan rukunan su da ya baki na farko zan to baya sallah akan lokaci rukunin farko duk wanda kaga baya kula da sallah a ƴaƴanka to ya kamata ka tashi bai na biyu baya halatta guraren da ake karatun addini na uku yana saba wa iyaye na hudu ba shi da sana'a bai da abin hannu kuma gashi mutane baya sana'a komai yake da jira yake wuce sai da zaman ta bai zuwa yake bai ya fashi to akwai matsala na biyar ya ba da son wani abu to daga nan ya rukunai sun tabbata a kansa duk wanda kan kuma baya wayannan din to to ko shakka ba yana kan kirba yana yin sallah akan lokaci sannan yana halatta guraren karatu yana biyayya da iyaye daidai gwargwado sannan baya son komai sannan yana kokari da ya koyi sana'a ko yaya take ko fiye da shi don Allah ya ɗanka ya hau turba amma wallahi aka ciki wayannan kuma ka auna da kyau ka gani in dai baya kan wayannan ke shi kenan zan ciwa ba dan ya ba shi da yanzu da gwamnatoci ke ta kokari su ga yara na karatu a rika kokari a koya musu sana'a shi ne duk abin da a abin da ya kamata tuntun da ba a yi tuntun ba wai yaro ya je digiri na ɗaya na biyu kuma har yanzu bai da sana'a kwakwalwarsa na ƙara buɗewa yana ƙara ganin duniya wani ma sai ya fita waje daga nan zai raina sana'a kankanuwa ba zai tsira ba wanda ya je yanzu ya digiri na biyu a ingila zai daya ma tsira ko kafin ta a kai ma ka san ba zai yi ba ko zai yi sai wanda Allah ya tsare kawai sai wanda Allah ya tsare shi shine illa amma idan da sana'a sai in ya dawo kawai ƙara gyara ta zai wannan ilimin da ya samu sai ƙara buɗawa to wannan shi ne to Allah madaukakin sarki yake to wannan kun ga yake addu'a ka rika yau min garabi audi'ini ana ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ana amala sabi'an tardahu wa aslih li fi dhurriyyati Allah ka jara mu ayana da kuma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa inna addu'in ka yawaita yi karka yawaita in Allah ya da Allah zai kula da bayanka za ka iya yin wani abu ba Allah zai iya jarraba ka kaga an iya samu wani ya san dari to nan jarabawa ta nabi ibrahim ya samu a duniya annabi nuhu ya samu a barakin tarbiyyar su wato wannan jarabawa amma dai sai da iyaye ta ana iya samun jarabawa kiji da Allah barakatin sarki yake ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wadannan sune wadanda zamu kafi ayyukan su mafiya kyawu daga cikin ayyukan wa natajawazu an sayyi'atihim sannan mu kauda kai dangane da kurakuransu fi ashabil janna wa fi cikin ma'abuta aljanna wanda za su shiga aljanna kamar Allah yana gaya ba bayan ya kankare zunubin su zai sanya su cikin yan aljanna wa'ada sirrin ladhi kanu yu'adun wannan shine alƙawarin nan na gaskiya da suka kasance a ne gudu cewa duk wanda yayi abu kaza Allah zai maka da to yanzu Allah ya cika sai Allah ya ji والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
نعم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس na'am إنهم كانوا خاسرين Allah madaukakin sarki yace wallazi kana liwalidayhi duk wanda yake wa iyayensa ofin lakuma sai da ku duk wanda ya gaya musu wannan a ta idani ni yanzu ba rika yi min alƙawarin an ukura da cewa in na mutu Allah zai fito da ni da kabari shin da wannan magana da kuke faɗa to duk wanda ya gaya wa iyayensa wannan kalmar wa qad qalatil qurunu alhali alwazu qarnoni sun shuɗe wato an generation kaza sun tafi adawa sun zo sun mutu saboda ai ta wannan lissafin cewa min kabili kafina cewa duk ba fito da su ba sai ni yanzu umma kurka cewa na mutu Allah ne kan zai fito da ni da kabari to duk wanda ya ga ya iyayen da wannan dan kaza ko wanda za ka ga iyayen na wa'azi na jina zan da zuwa ma suna cewa la umma ko mutan da ai ba ku yan da ne misali irin wannan kalmar shi yana ganin ba komai bane ai ku yan da ne kuma gyara ake masa ba ba wai abu ne na hira nan nishadi ba a'a gyara ake ana cewa kai ta ya rika ai ku yan da ne duk wannan kalmomi to shine Allah madaukakin sarki yake wa ma yastaji sanillah amma iyayen guda biyu saboda soyayyar su da yaya suna neman agajin Allah madaukakin sarki an yi hadiya ba cewa ya kirya kullum za ga iyaye burin su Allah ka kirya mun wani shi ba a san zaki wani tsinanni wani ne kaza ba a so karka so ba cewa wai laka kai canka ina cewa kai bar wannan magana kai ko amin kai imani wannan magana da kake faɗa ni cewa ba za a fito da sabari ba akwai ta inna wa'adallahi haqqun lallai alqawlun Allah gaskiya ne sai ya kuli sai ka jira cewa ba za wannan ba ba koyi bane illa asadiyul awwalin in ba ta tsuniyoyin mutanen farko ba yadda ne suke cewa za an an mutu za a tashi amma ba wani tashi za a yi ba umma ko abba ba wani tashi ba da za a yi sai Allah ya ce ne ulaika alladina haqqa alaihim alqawl irin waɗannan mutanen da ba sa jin wa'azi su ne wanda azaba ta tabbata akan su shine alqawl fi umami cikin wasu mutane waɗanda kalkalat min qabli wanda sun riga sun shuɗe kafin su min aljinni daga cikin aljanu wal insi da kuma mutane innahu kanu khasirin Allah mana kwace sarki ce lalle sun kasance khasirin waɗanda suke tabaku sai Allah yake
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون Allah ya ce wa li kullin kowanne daga cikin su da wanda ya bi iyaye da wanda bai so ba darajatu za a saka masa a baki matsayi min ma'amilu na irin aikin da suka yi wanda ya bi iyayen sai ya kyautata musu cewa aka yi ba duk wanda babanka ko mahaifin da yake jin tsoron magana da shi yana jin yayi man magana zai ga ya marmara da shi to ba mutumin kirki ba ne sai mahaifinka sai ya samu kirki sai tsohuwar yayin magana da kai saboda yana tsoron bai san me za ka mayar ba to wallahi kana cikin al'aqu li walidayhi ne saba wa iyaye Allah ya kiyaye duk wanda ya san yana cikin wannan cewa dan dan ake da wajen gaya ma magana to wallahi kai dai ka shiga dai yanka ka shiga dai yanka to shine Allah ya ce ko ne daga cikin da wanda ya riya yi da wanda bai gowa za a ba su matsayin su min ma'ani da irin abin da suke yi irin abin da suke yi wani wasiyahum wani akwai wani dattijo babban malami tsohon alƙali ne a garin nan har yanzu yana nan da ransa wata rana ɗan sauna a laran ba abokin mu yake je suka tafi lokacin kafin kakan nasu yarda dattijo ne sosai ba a yanzu ba to duk da bi da mahaifin da kafin mahaifin wato baban lafiya su sai kai shi asibitin murtala wata lambai da lafiya suna zuwa asibitin sai ga da aka je shi wannan abokin namu sai ya ga baban su kawai ya cire hula ya cire babban riga da shi ne fa duk gemun sa fari ya ajiye babban rigar sa kawai ya shiga asibiti sai ce baban ka zauna mu ne sai baban ka ke ka bari ne zo ba ka yi wannan babana ne tare da yarka aka yake maza sai baban ka ne kike baban nawa zaka je tsaya kawai yake ba duk abin da ake sai da wata daga cikin ɗalibai da yake babban malami ne a garin nan bayan dai sun zo ta rike ban baki dan girman Allah ka bari zan karata wata wata metro ta san to kan nan ba amma wallahi shiri babban riga ya da hula kawai ya shiga duk wani process da ake bi ya je kun ga yadda ake yi haka ake yi wani yayi kai abin da ko da yaje wato suna bararin da dunya cewa kullum da sun danga farin ciki ce sai ka jin daɗi da ganin ka domin kana kai ta samu to shine Allah madaukakin sarki ya ga mana cewa wali wa fi huma amalu dan kuma Allah madaukakin sarki ya cika musu ayyukan wa hum la yuzlamuna ba tare da an zalunce shi da komai ba sai Allah ya ce ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Allah madaukakin sarki yace wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar katina ranar da za a bujiro da kafirai a bujiro da su wato zuwa ga wutar jahannama a ce a zahabtum tayyibatikum kun tafi da duk kayan jin dadin ku fi hayati kuma duniya a rayuwarku ta duniya komai na kafiri duk na gargarsa a duniya Allah zai biya shi ba zai je lahira ba shi komai ba lahira ta masu sallah yawa saboda haka duk da garkarta idan kai ji abin da kai a duniya Allah zai biya ka amma a lahira ko oho to shine Allah madaukakin sarki zai ga ya muke cewa za ku tsayi ba ta dai ai kun tafi da duk kayan jin dadin ku biya ya ce kuma duniya a rayuwa ku ta duniya wacce ta asul biya kun ji dadi da ita fa yawma to yau ki zauna azabar hu za a saka muku da azaba ne ko lakanciyar azaba bima kuntum tastakbiruna fil ardi saboda abin da kuka kasance kuna yi na girman kai a ban kasa kuma mun bari ne girman kai annabi yace badal al-hajj wa gamdun nas yin gaskiya da raina mutane ga gaskiya kamar rana lokacin azab amma ba za ka karba ba saboda wani da wani duk ka faɗa wannan shine girman kai saboda wani da wani ne kawai tunda da wani da wani to ba za a karba ba wannan shi ne girman kai da raina mutane kawai karka ji ko ajin zama sai kai wannan shi ake kira girman kai to shi ne Allah madaukakin sarki yake bijirin haƙƙi ba tare da gaskiya ba wa bi ma kuntum tafsukun kuma saboda abin da kuka kasance kuna yi na kafir alhisku shine alkhuruj an ta'adilla shine alhisku to kaga nan azhabtu tayyibatikum kun tafi da duk kayan jin dadin ku da jin dadin ku a wannan rayuwar ta duniya واستمتعت بها قلت لها إيه إذا وترانا أنه عليه الصلاة والسلام يقول أسلسة بيّنها كرامة في تنبيه وكان يجي دامها فهو لا قول لنا كرامة بيجي دامك حقا يجي في كثير من تسيا يجي دامك يجي والله يا بائسنا الله لا أحد يجي دامك يجي الدعاء بيجي كل أول حديث يبرا في يا أول يجي جاء عذاب الدلاثة من الآخرة كان يجي دامك sai ce kai so annabi ya hana yake karka kuma da yau kace Allahumma ya saluka al-afwa wal afiya karoji Allah afwa da afiya akan ne za a ma azabar lahira ta dawo duniya a ce wannan ramar da yake sai yake da ta karewa ba yi wa Allah haka karoji ke ya je ba kau eh ba da cewa da abin da za a ma a lahira annabi yake karka kuma shi kenan kuma daga nan sai koma doma sai da koma addu'a ta gari kuma saboda haka wanda kaji yana san a wato yana san Allah ya bar azaba abinda zai ba alahira ya bar anan to bai san Allah ba sai san ki to shine Allah yake ni واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الله يتوذكر قدما أخا آدم ‘yan uwan mutanen wato annabi Hudu alaihi salatu wa salam adawa ke shine a ka'adi ka tuna wayannan mutanen id an zara qaumahu lokacin da yake wa mutanensa gargadi bil ahqafi abun da ake kira al ahqaf jam'i ne na al hikifu wanda mun faɗi wannan cewa wasu kace jabalun min al ramli shine wato kamar irin tarar rairayi in iska ta tawo ta tattara rairayi ya dan tudu shine al hikifu in ya zama da yawa sai a ji al ahqaf to wani guri ne a yaman wanda mutanen annabi hudu suke zaune to Allah madaukakin sarki yake ka tuna wato mutanen dan uwanka annabi hudu alaihi salatu wasalam lokacin da yake wa mutanansa gargadi a wannan gurin wa qad khalatin nuzur hakika gargadin ya riga ya jude min bayne dai wa min khalfi ta gaba da bayansa wato yayi musu gargadi tun da da yanzu da kuma gaba yana ta tsore musu gargadi yana sai musu wa'azi amma abin da yake bada shine Allah ta abudu illallah cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah inni azabu alaikum azabu yawmin azim cewa ina ji muku tsoron azabar wani yini babba shine ranar alkiyama sai Allah yake ni قالوا أجئتنا لتأتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون Allah madaukakin sarki yake kado sai ka ji suna cewa a jikana yanzu kin ka zo mana ne suna ga annabi Hud alaihi salatu wassalam bi ta jikana ko kuma annabi alaihi salatu wassalam dan ka ji yadda mu an ali hajina gabarin bautar allolin mu fa atina bi ma ta'idina to ka kawo mana abin da kake mana alƙawari na azaba ka je ka zo da in kunta mina sadiki in har ka kasance cikin masu gaskiya ka je ka kawo duk abin da kai alƙawari dama ta an gaya ba wato kar kalatin nuzur min bayni yadayhi wa min qalbihi cewa gargadi ya ya jude min bayni yadayhi wasu malaman suka ce shine garuruwan da suke gefen su don da suke gaba da su da baya irin wato mutanen makka da an turo annabawa su mutu wa'azi an turo annabawa a san ga mutanen annabi shu'aib mutanen annabi salihu mutanen annabi lut da an turo amma ba su zo a gaba to shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa to suna gaya mana cewa in har gaskiya ne ba kina bi ma ta'iduna ka zo mana da abin da kake mana alƙawari in kunta min asali in kana cikin masu gaskiya kala sai annabi alaihi salatu wasallam yake inna mal ilmu indallah ilimi cikakken ilimi yana gurin Allah wa uballigukum ina isar muku ne da ma urkinti bi abin da aka aiko ni walakin ni sai dai ni araku kuna kallon ko matsayin mutane kauman a matsayin mutanen da ta ji a dole suka jahilci rayuwa gaba daya ba ku fahimci rayuwa ba wanda ya kasa gane cewa Allah ya kamata a yi wa biyayya to ba fahimci rayuwa ba sai Allah yake ne فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah madaukakin sarki ce falan ma ra'uhu aridan yayin da suka ga wato azabar an bujiro musu da ita mustaqbila awdiyatihim ta kin karo kwaran kwari shine inda tsakankanin duwar su yayin da suka ga wannan azabar kalu sai suka ce wato hadari suka gani ya hadu wanda hadisi ya tabbata cewa duk ran da annabi ya ga hadari hankalinsa tashi baya nutsuwa har sai ruwan sama ya sauka domin ya san mutanen baya da iska Allah ya rika halakar da su da ruwa wasu da iska wasu da ruwa to jiran da annabi ya ga dani bayan zuwa ya rika addu'a ce to shine ake gaya musu annabi cewa yayin da suka ga wannan hadarin adudan mustaqbil audiyati riyatin tari kwaran su kwani tsakanin duwatsu qalu sai suka ce haza adudu wannan hadarin da kuke gani mumtiru na ruwa za a yi mana ai an dade ba ya bada ba eh sai Allah ya ce bar bar wannan magana huwa masta ajabtum bi shi ne abin da kuke cewa a gaggauto muku da shi in gaskiya ne azaba kuke cewa in gaskiya yake to gaggauto da azabar yanzu haka kuke gaya ba sai Allah ya ce to rihun wata iska ce wanda biya a cikin da azabun alim akwai azaba mai radadi wannan iska da kuke gani ba ta jin da ba ku duba ce iska ce wanda akwai cikin da akwai azaba mai radadi sai Allah ya ce to da miru kullu shay'in wanda za ta rusa komai ita wannan iska bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta sai Allah ya ce fa asbahu la yura aw ta kira fa asbahu la tara sai suka wayi gari suka zanto ba a ganin komai suka zanto la yura ba a ganin komai da yake ta zo wa amma adu fa uliku dirihin ko sarkari na asiya sakaraha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin to shine Allah yake ba la yura illa makakin da iska ta zo gaba ɗaya ta karkace su ba a ganin komai in ba gidajen su gidajen kawai suka rage duk ta kace sun dauka ruwan sama ne to ba ruwa bane gaba ɗaya sai ta rika tsinke musu wuya Allah yake kazalika najzil qaumal mujrimin kamar haka ne muke saka waɗanda suke azaba wato mujrimai waɗanda suke tojewa akan laifi wajen wato saba wa Allah madaukakin sarki kamar yadda muka faɗa an nuna min lokaci yayi kuma jiya mun sanar a gurin karatu cewa kullum burin mu aikin karatun kenan da masu aji al'umma ta zama kake kowa ya hautar ba to kamar yadda muka faɗa a cikin gyara zaki da ake zuwa a unguwar ana so a ga wata hanya za a kullo na kawo taniki dangane da ƴaƴanmu da kanne da abokai da suke ta lalacewa to bayan tashin wancan bai je wa da ƴaƴanmu da abokai musiyo to shine kuma ake so a ga unguwar wannan damejin za ta ɗauka wajen kullo sauran waɗanda suke a cikin gidaje har da mata da suke siyarwa to shi ne neman kowa ya je ba da shawarwari ya shafi kowa in baka je baka koma gefe kai sai gumi ruwanka yawwa in kuma ba baka je ba in baka yi sai gumi ba to wannan fanni in mai amma mutum ya ki zuwa ya ki zuwa bayan ko ba iya wasu mutane aka ware ba sai aka yi kowa saboda haka kana da shawarar da zaka bayar ka je ka ba da shawara an ji a koma gidan mai gari bayan sallar isha'in nan takwas aka ce ji za muka tsaya muka rage minti biyar cewa dan a samu dama domin a yanke hanzari aikin mu kawai mu ba da shawara muna da manya a garin muna da wato dattijai tsofaffin alƙalai tsofaffin ma'aikata da suka yi waɗanda Allah ya musu baiwa ta basira to su ake bukata lallai matasan da suka taso za su yi aikin su ba su gudunmawa domin mun ja faɗa a ta cikin wannan kundilar an yi kwamitin da dama wanda suka taso da yunkuri amma abin ya kare to ya kamata tun da yanzu an farka a taimaka wa bayan Allah nan a ba su shawarwari abin da za a iya wannan shine mu shawarar da muke bayarwa ko da yake cewa so muke ayi gyara wa ma kunna ne la ta biya laula an hadana Allah so muke kowanne mataki ya rantu ya hau turba mai kyau ba ma jin daɗi ne kuma ga mataki baya sana'a baya komai kuma ya shiga layin kan shayi dai wallahi ba ma ba ma jin daɗi sam saboda haka wannan shine burin mu kuma Allah yana ganin zuciyar mu zo mu ce kowa ya saboda haka shi ake gayyata ƴan uwa wanda ya samu dama za a je kofar gidan a faɗi feedback da nan kuma a jin aiki na gaba domin sun faɗi cewa sun san masu siyarwa har an yi ninkinin sunayen an gane ko saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye da ƙarshe kun sa abin da yake faruwa da mutanen mu na Morocco Morocco kasar musulmi girgizar kasa da ta same an samu wato da adin rayuka masu yawa muna roƙo Allah madaukakin sarki musulmi da suka mutu a cikin da Allah ya yaje mu Allah ya karbi shahada da ba annabi ya faɗa ƙarshen da duniya za ta samu wannan girgizar kashi take to muna roƙo Allah madaukakin sarki da sunayen da kyawawa Allah ya madaukakin sarki ya karɓi shahadin waɗanda kuma suka jikkata a cikin su Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu ya ba mu zaman lafiya kasar mu Allah ya zo da ta lafiya masu neman ta da matsala da tashi hankali Allah madaukakin sarki game da shi kawo kan Allah madaukakin sarki ka yi riko da hannayen ki wa gaban mu ka nuna musu hanya madaidaiciya Allah ka sanya musu tausayi mu a zukatan mu muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa wanda suke mana wasiya da addu'a wajen neman aiki da sana'a da neman a yake a makarantu Allah ka taimake su ina da Allah da suna yin kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka gana ba matasan mu da ake tafa ku ta akan su da ƴaƴan mu da kanni da suka kauta hanya Allah ka dawo mana da ina roƙon ka da suna yin kyawawa duk wanda yake da bata tarbiyyar al'umma mu Allah ka mana maganin ta ina roƙon Allah da suna yin kyawawa ko gunta da roƙa Allah mu da cikin gaji ka biya kowa bukatun ta na kai اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين